رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف الله ذعبت إلى وعد الحبيب المفرج محمد الماهي فلا للمسرج بفاطمة أباب قلبي وسرجها وواد النقام بين الكريم المتوج فهلي من المام بتلك وليتني وأبيك يا من ناجه الدار منهجي وبالذي لولاه مات مشارق ولولاه نور الشمس لم يتفلت نبي الهوى ما لم ينله مقرب ولا في بيوت الغيب المتولج عليه صلاة الله ثم سلامه عليه بأدائه بغير مزكي عليه صلاة الله ثم سلامه فإني أسير له بدون تغنج عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة على دون الفدا لم تنسجي عليه صلاة الله ثم سلامه على ذلك الوهم المحب المبهج عليه صلاة الله ثم سلامه على ذلك الأقل الأنج وأبلج عليه مع الآل الكرام وصحبه ومن سلكوا بالدين حسن منهجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زعمت إلى واد الحبيب المبحج محمد الماهي بلال المسرج كان مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه يتي زعمت ناتفي إلى وادي الحبيب إذا قررك أننا مسوي المبهج wanda yake mai kwarjini wane ne wannan shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam almahib dalali mai shafe dukkan fata almusarraji wanda ake haska masa butulu بكلمة أحباب قلبي وسلئها وواد النقى مكان الكريم المتوج
ahbabu qalbi masoyan zuciyata sun tabbata bi kawo matin akazima suna suna ne daga cikin sunayen Madina Na'am.
wasal'iha da dutsen nan na Uhudu bangaren inda aka yi yakin yakin yakin yakin gwalalo kenan Na'am.
wawadin naka da kuma kwarurrukan nan waɗanda ake kilisa da manzala da nana Aisha da yamma wannan kwarurrukan maganar karimi wato ainihin mazaunan nan ta mai karamci annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
waje wanda ake masa kambi kambi na ɗaukaka ya tabbata a wannan guri فهل لي من المؤمن بتلك وليتني وابيك يا من ناجو الدار منهجي shai ya ce fa'alli bi min ilmamin yalla zai zai zai yi gare ni kuma a saukar da ni bitilka a wannan gurare waɗanda suke masu tsarki waɗanda na ambace su a sama walaita ni uwa fika ina ma ni a ce ga ni ga kaya rasulallah ya man nahajuhu ya wanda tafarkinsa manhaji shine tafarki na addara tsawon zamani وبالذي لولاه ما ذر شارق ولولاه نور الشمس لم يتبلجي sai ya ce ina ma zai yi uwa fil labi laulahu in je gurin wanda ba dan shi ba ma zarra shariqun kowane irin tauraro ma da bai hudo ba walau lahu ba dan annabi muhammadu ba nurul haqqi nuru shamsi hasken nan na rana lam yataballaj shi ma da bai bayyana ba نبي وما لم ينله مقرب ولا ببيوت الهيب المتولد nabiyun ko nabiyun shi annabi ne hawa malami yanarhu muqarrabun duk wani abu kusantarwa zuwa ga Allah bai yi kamar annabi Muhammadu a kusanci ga Allah ba yana cewa li waqtun ma Allah la yasa'uni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun musallam hadisin Ahmad bin Hanbal ne yana cewa ina da wani lokaci tsakanina da ubangiji wato wato duk girman mala'ika bai sai zo wannan gurin ba duk kusancin annabi ko mursali bai sai zo wannan gurin ba sai tsakanina da Allah kawai inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine nan shehu ya wake yake cewa nabiyun hawa malam yanalhu muqarrabun shi annabi ne wanda duk wani kusanci bai tare abinda annabi Muhammad ya tare shi ba sallallahu alaihi wasallam wala fi wala bil mutawalliji ba a taɓa samun wanda ya shigo irin mukamin da ya shigo ba fi buyutil hayy a cikin gidaddajin dukkan kabilu gaba ɗaya عليه صلاة الله ثم سلامه أعيد بأداري بغير مزيد salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aishu rayu biha da sababin salatin dari tsawon zamani na bigairi muza'ijin kan samu wanda zai gurbata min rayuwa عليه صلاة الله ثم سلامه فإني أسير له بدون تكنج salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa inni ka ganni nan asirul hubbi ribataccen soyayyar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam duna tagwanni duna tagannujin ba tare da rangwada ba عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة على طول المدى لم تنسجي salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce lam tunassadi kada a daina rubuta ta ala dulil mada a bisa tsawon zamani har duniya ta kare عليه صلاة الله ثم سلامه على ذلك لقن الأرج وأبلجي ala zalika al-fahm على ذلك الفخم المهب المبهج salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin ta tabbata ala zalika al-fakhmi Na'am.
amsa wannan mai tsananin girman nan al-muhibi mai kwarjinin nan al-mubahhaji wanda yake abun kwarjantawa عليه صلاة الله ثم سلامه على ذلك لقن الأرج وأبلج salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin ta tabbata ala zalika al-aqna abusa wannan mai kyawun karan hanci Sallallahu al-azajji mai kwanciyar girawa da ta karkata ta yi kyau wa ablaji mai yawan gashin gira da gashin makyabtai sallallahu alaihi wasallam عليهم الآل الكرام وصحبه ومن سلكوا في الدين أحسن منهجي salatin Allah da amincin Allah tabbata alayya gare shi ma'al alil kirami tare da sahabbansa masu gir- tare da alayansa masu girma wa sahabi da sahabbansa wa man salaku fi dini da waɗanda suka haɗu a cikin wannan addini a hasana manhajin mafi kyawun tafarki نعم harful ghaini غرامي لآلي للبريد ورابي ودعبة خير الخلق موت الزوابي سلام على بيري علي ورومته ومن لي بقاسم من بساعة الشعبي سلام على ذرقاء عين وقد سمت على الأول وجوكي لسلع ورابي سلام على قبر الأبيد وروضته تريك ضياء يزدري كل بادي سلام على روض البقيع فإنني يؤدي سلامي كل عهد وبالي ما أحب أحب القرى بالخواتر وما للدراسة شموع البوادي وذلك من حب الحبيب وحبه متى يقذف في القلب أعظم دامي عليه صلاة الله ثم سلامه ويلزم قلب الحوج من غير سابي عليه صلاة الله ثم سلامه وتستعدل الأعداء من كل زائد عليه صلاة الله ثم سلامه وانقذ عاجز الأنوار من كل زابي وطيبات خير للخلق موت الصوابي قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه آمين.
يتي غرامي بيجينا دعاني يا كراوني للقريشي إذوا غرين قريشي مسلاتين قريشي wannan gurin na badar inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi masa shema ya zo har lokacin da aka fara yaƙi ya zo yana ta addu'a yana roƙon Allah ɗin nan yana ta roƙon Allah har mayafinsa ya faɗi sayyidina abubakar yake cewa haba ya rasulullahi ba ka haƙura ba ubangiji ya riga ya ɗauka maka alƙawari za ka samu rinjaye ya ce mm halaran nan halaran nan a ƙara dukufa ne a ƙara dukufa ne ka san Allah a cikin wannan addini naka waɗannan mutum ɗari uku da goma sha uku su kaɗai ne cikin addininka Allah in ka in ka tozartar da su ba ka ba mu rinjaye ba to addininka ba inda za shi ya Allah ka taimaki addinin mu ya Allah ka taimake ni to shine abin da aka yi to wannan gurin an yi masallaci a gurin Am- to shine ake ce masa Quraish mas- masjid Quraish No.
yana nan a Badar mun mun shige shi da Maulana Sharif Umar Hamdi sallar raka'a ji to wannan Quraish kenan Mm.
warabi har aka nan rabiga ita kuma rabiga tsohuwar tasha ce ta jirgin ruwa lokacin da ake biyowa a jirgin ruwa a nan akwai wajen kawata rabigin akwai wajen da ake shan shayi kafin a shirya raƙumai zuwa madinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadai bata khairul khalqi to da ita kanta madina ta tafiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam mudil sawadigi mai bada ni'imomi daban-daban سلام على بير علي ورومة ومن لبكاسم بضاعة سابي salamun aminci ya tabbata ala bi'irai aliyin abu sabiru aliyin ita ce zulhulaifa wanda ake daukan harami duk wanda zai dau harami ko na umra ko na aikin haji in dai daga madina yake to anan ne ake daukan ihrami kamar kilomita tara ce daga madina zuwa gurin to anan ne ake daukan ihrami rijiya ce tana nan dankan gurin an yi masallaci ba ta kafewa dai ba ta kafewa wa rumatin haka nan biru a ruma nan mun yi maganar ta Yeah.
tana nan a haratul garbiya a wani shinge wani gidan gona a nan take famalli bi kasin wane ne zai kawo min finjani daya min biba'ata daga rijiyar biba'a sabigi sa'igin mai sau- mai daɗin haɗiya ya kawo min kofi ɗaya daga wannan rijiya ita wannan rijiyar babu ita yanzu akwai otal ɗin nan da ake ce masa o- intercontinental eh, intercontinental da go- to daidai shi anan anan anan anan rijiya take wadda ake wadda zamanin annabi suke zuwa ɗin mokara da masu haila ake zuwa abubuwa da mushina amma ma ana tace ruwanta ana amfani da shi to ita wannan rijiya yanzu babu ita an an gine ta an yi mako otal a kanta mm.
سلام على زرقاء عين وقد سمت على اللور وشوكي لسلع ورابي salamun aminci ya tabbata ala zarqa a ainin ai ala ainin zarqa ita ma wata rijiya ce sai an wuce sai an wuce ainihin garin garin yahudawan nan inda inda aka inda aka yi yaki da su din nan sai an wuce an je kudu da da da da da, da, da kudu, kudu maso gabas a harratul sharqiyya anan take zarqa a aini anan take mun je mun ziyarce ta tare da wani bawan Allah ita ma rijiya ce tana ba da ruwa ga arewan duk kudin madina ita take ba su ruwa har yanzu ke sama ta ɗaukaka alal huri wa ne hurin ini a wajen kyawu da daɗi wa shauƙi allah ya bani bege da sal'in da dutsen nan na sal'u wa rabigi da rabiga سلام على قبر الأمين وروضة تريك هاديا يزدري كل بازئي shi kenan an shigo birnin gaba daya salamun aminci ya tabbata ala kabarin amini a bisa kabarin nan na amintaccen Allah wa rawdatin da rawdan nan tasa wadda aka yanko daga gidan aljanna aka zo aka shimfida a masallacinsa turika biya'an tana nuna maka wani irin haske yazdari kulla bazigin da yake wulakanta hasken duk wani tauraro mai haske
سلام على روب البكي فإنني يوادي سلامي كل عاد وبالغي salamun amince tabbata ala raudil baqi'i a bisa raudar nan ta baqiya wadda aka binne sahabban manzo Allah mafi yawan matansa gaba ɗaya a cikin wannan rauda suke in banda maimuna maimuna da khadija sayyidatuna khadija da sayyidatuna maimuna ita sayyidatuna khadija tana makka a maka kabarin ta yake ana kusa da ita ne aka binne sai shehu muhammadu ghali sahibin shehu tijjani to ita kuma maimuna tana nan dab kafin a shiga madina kafin a shiga makka kai a nan kabarin ta yake yana nan daga gefe har yanzu ana ziyararta radiyallahu ta'ala anha to salamun aminci tabbata gare amma duk sauran matan manzo Allah duk suna nan a baki'a da ƴaƴanta suna na Fadima su su su Ruqayya su Zainab su Kulhum Ummu Kulsum duk suna nan a Madina radiyallahu ta'ala anhum fa hubbuhu shine ko na'am fa innani cewa ni yi wa di salami kullu atin duk wani mai zuwa duk Allah in ya je gurin ya isar da gaisuwa ta a gurin wa baligin da mai isa da mai isa mutuka a cikin sallama gare su ma hubbu hubbal qur'an min kawadiri fama lin daralati shumu il bawazihi hubbuha soyayyar madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma hubbal qura ya share mun dusan wata wata alƙarya kowace iri ce min qawaidi daga tunanina fama londra kowa yake maka magana wata london can zati shumu'il bawazidi ma'abociyar haske wadda take mai fitulu to madina manzo Allah ta fita ta fita a guri na وذلك من وهب الحبيب فوقه متى يقذف في القلب آدم دامه dalilin da yasa kaji bana son kowane gari sai garin manzon Allah min hubbil habibi saboda soyayyar manzon Allah ce ta tabbata a zuciyata fa hubbuhu kaga soyayyar manzon Allah mata yuqzafan in aka jefa ta fil qalbi a cikin zuciyar masoyi a azamu damigin sai ka tsantsane duk san wani abu sai soyayya sa Allah ka ba mu Allah ka ba mu عليه Allah ka ba mu صلاة الله ثم سلامه ويذبه قلب العبد من خير سابه salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yusbihu qalbal abdi shi wannan salati ya rine zuciyar wannan bawa Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya ma- ya markade shi ya ya maida shi haskensa min gairi sabigin ba tare da rini irin na Hausa ba عليه صلاة الله ثم سلامه وتزداد الأعداء من كل زائد salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tatasilu al'adaa ita wannan salatin ta tuk- ta tumtsike min dukkan makiyana min kulli za'igin daga dukkan karkatacce عليه صلاة الله ثم سلامه وأخذك سلام نوار من كل سابقين salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kusa aymun aymun ado kisal anwari da tufa da tufan nan ta ta hasassaki min kulli sabiyin daga dukkan mai kauri عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبه أنذروا كل بالغ salatin Allah da amincin Allah saboda ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayensa wa sabin da sahabbansa anzaru kullu baligin sune waɗanda suke gargadi ga dukkan wanda ya balaga ya isa aikin Allah نعم har ushi نعم شهدت ولا ألفى لهدي أنفسه لأني على هدي لأعمل أنفسه أحبك حبا لا يكيف أمره وكل الذي أهواك أمرا يحدثه فليدي القلم والقلم لك هو على يوجد علي برؤيا ينفس بحب رسول الله ذات عشيرتي ونزلي ومن ينهى زمامي وينفس بحب رسول الله ذات مدينتي على المدن والامصار والخير يعدس بحب رسول الله ذات منارتي منار الملك هذا كالدار ينقص عليه صلاة الله ثم سلامه ثلاثا تبيع القبر ساعة قدس عليه صلاة الله
وعلى آله وصحبه وسلم جهدت ولا ألفى لهذه أنقذ بأني على هدي لأحمد أنقذ قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم قد رضي الله تعالى عنه يجي شهيد ناشيد أكن كينا ولا ألفا أنكفو بذا أتبع سامنا إنا وروري والي أحدية قال قورن دم أوقع تكانينا دا الله دمان زن الله با لأني بأني شيواني على وكيلي أحمد أبسا سوية تاغ أحمد صلى الله عليه وسلم أمكسو na zauna dindindin ويبقى هو لا يكيف أمره وقل الذي واقع من يحدث ya rasulallah ya annabin Allah uhibbuka ina son ka hubban wani irin so ne la yukayyafu amruhu ba za a iya cewa ga yanda san yake ba wa kullal ladhi hawaka duk wanda yake son kama ina son sa kamar yanda nake son ka ya rasulullahi aw man yuhaddithu ko kuma wanda yake karanta hadisin ka shi ma ina son sa mai karantar da hadisin ka فليتي الكلم دفلكر مليته على وجه داري بالرؤيا ينفذ malafiya ina ma dai ni a ce alƙal mustafa in gamu da mustafa abin zaɓi alƙarma shugaba laitahu ina ma a ce ainihin yankusu ya yi tofi bi ru'i a cikin zuciyata ala iwaji a bisa karkatar nan tawa da duk tsawon zamani na ya miƙar da ni zuwa gare shi بحب رسول الله ساجر عشيرتي ونازلي ومن يرى زمامي وينفض wato ashirati dangina gaba daya wa nasili da 'ya'yana wa manyar azimami da duk wanda yake kula da kiwon alkawari na da ya dauka wayan kusu yake zaune akan wannan alkawari to sadat dukkan waɗannan sun daukaka bi hubbi rasulillahi saboda soyayyar manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam بحب رسول الله تعالوا مدينتي على المدن والأمصار والخير يحدث madinati ita ma madina ta ainihin ta'alu tana daukaka ne alal muduni a bisa dukkan sau- garuruwa wal amsari da manya-manyan birane ainihin tana daukaka ne wal khairu kuma al khairu yuhudasu ake ta farar da shi a cikin madina ta wannan yana faruwa ne bi hubbi rasulillahi saboda soyayyar manzo Allah بحب رسول الله تعالوا منارتي منارة ملك عاد قدر ينقض ta'alu manarati wato ainihin wato hasumiyoyina suna ɗaukaka ne da na almajiraina ta'alu tana ɗaukaka ne ala manarati mulkin a bisa hasumiyoyin sarakuna wanda a hadaka dara yankusu su sarakuna nan da suke warware alkawarinka ba sa zaune kan biyayyaka to ma hasumiyoyin jama'a ta ta'alu tana ɗaukaka ne bi hubbi rasulillahi saboda soyayyar manzo Allah عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تدعو القبر ساعة أجدس salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita salatin tudiul qabara ta haskaka min kabarina sa'ata ujida su lokacin da za a shigar da ni cikin sa عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبه بالحديث تحدثوا salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayansa wa sahabin da sahabbansa ta haddasu su ne waɗanda suka ba mu hadisai ba suka ba mu bil hadisi da hadisan manzo Allah suka ba mu har muka iya muka haddace su suka zo gurin mu harful alif al maqsura ألا يا رسول الله يا أوثق القرى ويا ملتقى الأكوان يا سيد الورى بذلك يا سر الإله ونوره وذلك يا يأتي محمد مصطفى جلاك إله العلي يا خير مرسل وسيلته العليا وأنت بها أولى دعوت بك المولى العلي جل شأنه لكي ينشف البلوى ويطيب للبويا هدى وجدا امرا ونايا ورحمه وابية الدارين دنيا مع الاخرى ويعلو بها التوحيد والسنه التي ابى ارتفاع الجهل الناس أجعل طالب وقد بلغ السيل الزبا أمة البلوى أزنت لما ألقى وربي كاشف جميع قلوبي وجراب الهدى الأعلى سمعت لدربي ليس دارك ليسني على راية الإسلام قالوا على العليا يقينا بأن الهدى وقال صادقا يدرك إذا خير سابق على المسلى فما كل مرأة العنيفة تجده بأن يجبع القرن المزكى فتي بشرى لئن بدأ الإسلام بدور غربة أتانا نرى ملئ يجيب له المايا متى جاء دين الحاج أصبح دابكا فقد غريبا وبالقدوة القصوى نزايل ربا جل إذا تجلنا ويدمغ عينا جارة آخر الدنيا صلاة وتسليم علي أرابها طريقا بداية المنبع سنة الأقوى عليه صلاة من صلاة أرابها جميع الذي أهوى على وجه ما أهوى ومن لي بتبليغ سلام إلى النقى ويا جسم ما أفنى ويا دم ما أجرى سمعت له سرد المدائن عزيا قبول ثنائي والزيادة والحسنى إلى من وأنقاتي وإرزي ولقلتي فإن لأمرائي حليلي إلى اللقيا رجوت من المولود بغي بالتي سقط عنها الماجئون ولا مروى سلام على الهادي ببرء ومكتمل سلام على المختار قدما ولا شروى تيمم قلبنا وآمن زائنا واجزمي مع الأجسام أشدد بما ألقى سلائي عليه قوت قلبي فإنني حياتي على التعيان والشوق والذكر قليل سوى من أبني لودادي جبالي جهارا فيشكي إلى الأشقى ذكرت الذي مثلي وودادي جبالي وقتي والمدينة والبلد سلام ولاد غير حب محمد عليه صلاة الحاجرة لن تمنع سلام إلى غير الأمين سبعة عليه صلاة كل وقت بها سبعي صلاتي مع سلام كلاهما عليه وأصحابهم الدولة الكبرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعم ألا يا رسول الله يا أوسق القرى ويا مذنب الأكوان يا سيد الورى هذا مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله يريد أن يختم أوثق القرى يتي ألا نعم يا رسول الله يا من زن الله يا أوثق القرى يا ما في أول إجيا ورسك أمنتشيا ويا مصطفى الأكواني يا zaɓaɓɓen kasantattu gaba ɗaya ya sayi dalwara ya shugaban talikai gaba ɗaya bisirrika saboda sirrinka ya sirran ilahi ya sirrina na ubangiji wa nurahu ya haskana na ubangiji wa jahika saboda alfarmarka ya yasinu ya mai suna yasinu ya ahmadu ya mai suna ahmadu ya mustafa ya mai suna mustafa jazaka ilahul arshi ubangijin al'arshi ya saka maka da alheri Amin.
ya خير مرسل يا بيان أبو أيكوا وسيلته العظمى يا وسيل أوليا يا وسيلة الله ورتك مطلقيا وأنت أولى بها خير ما بي شدنت عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت بك المولى نالو كي وبنجي سبو دك يا رسول الله العلي جل شأنه madaukaki wanda sha'anin sai daukaka likai yukshiful balwa dan ya yaye min dukan bakan ciki na wayo tahibu liyal bughya kuma ya biya min dukan bukatata ga bukatun nawa zan jera hudan shiriya wajadan da baiwa amran umarni da kyakkyawan aiki wani hayan da ani ga wani mummuna aiki wa rahmatan da jin kai wa afiyatar daraini da lafiya duniya da lahira a duniya a nan duniya ma al'ukura da lahira wai alubiyar tauhidu kalmar tauhidi ta ɗaukaka da ni la ilaha illallah muhammadun rasulullahi wa sunnatun lati hakanan sunan nan wadda a fa'ar tifa'ul jali wadda ɗaukakar jahilci ta shafe ta in ɗaukaka sunnar annabi fil jihari a fili wannan juwa da ɓoye
za'imun ya kudun nasa a jihar ɗalibin wa ƙarfa laga sailu zama an matil balwa wani ƙasan gurmi jahili ne arne mutumin banza za'imun shugaba shine john kennedy 1962 wai zai wata doka wadda za ta hana yaduwar addinin musulunci ƙaryarsa ta sha ƙarya in ji maulana papa lamin yake gaya mana 1962 ne john kennedy allah ya tsine masa ya kudun nasa yana jan mutane a jihar ɗalibin shi ne mafi jahilcin mai neman abin da yake bukata to wa kadiban laga sailu zuba ya allah hakika addinin musulunci ya kai tsoron ruwan da ake nema a cuce shi amma fil balwa bala'i yayi duniya yayi yawa a duniya Allah ka cece shi hadin tulima alqawar rabbi kashifun jami'a kurubi wa tirabal hudal ala hadintu ina fa wakin ciki lima alƙaga abinda nake gani yana faruwa a duniya na kin addinin musulunci wa rabbi kashifun jami'a kurubi amma na san ubangiji na me yaye dukkan bakan ciki na ne wa kirabal huda Allah zai yaye bakuntan nan ta shiriya al'ala wanda yake madaukakiya Allah zai ba musulunci bakuntan nan ta gushe ga biransa Kwamitin sarki ta dariki laitani a rarayatar islami talu alal uliya.
Samitu, ni ina tsammani lidarki ga Allah ya riske ni a zamani na addinin musulunci ya zama littadaruki ana riskarsa ana ɗaukaka shi ainihin a zamani na laitani ina ma ni ina da rayuwata a rarayatar islami in ga tutar nan ta addinin musulunci ta'alu tana ɗaukaka alal uliya a bisa sasannin duniya sama tana fal fal fal la ilaha illallah muhammadun rasulullah Allah ya mana haka mana yaqinan bi anna al-mustafa qala sadiqan la yudrika isa khayra sabin alal musla yaqinan ina da yaqini bi annal mustafa cewa manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi sadikan yana mai kara ya fada sadikan yana mai gaskiya yace la yudriku isa annabi isa zai riskiyo ta al'umma ala khairi sahabin wasu mutane ne sahabbai waɗanda suka tsaya kan addinin Allah na gaskiya alal musla suna tsaye kan addinin addinin musulunci gaba kullu man hadal hanifa dinuhu bi ayyir bi al-qarnal muzakkafati bushra to kullu man hadil hanifatu din dinuhu wanda duk Allah ya masa gamdakatar yana cikin addinin musulunci a lokacin da annabi Isa zai zo to kafa haƙiƙa abin ya ishe shi alheri bi an yi shibi alƙarna shine ainihin shi wannan ƙarni zai yi daidai da irin ƙarni almuzakka wato ainihin wanda aka tsarkake irin zamanin sahabbai haka shi ma zamanin annabi Isa zai zama wato addinin musulunci shari'ar musulunci za ta dawo sabuwa Qur'ani za a zo ana aiki da shi komai na addini zai zama ana ana aiki da shi kamar irin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fati bushra kai wannan bushara ce Allah ya mana daga manzo Allah إلا إن بدأ الإسلام في دور غربة أسانا نرى أمرا يديب له المحيا in bada al-islam ko da yake dama addinin musulunci ya fara ne fi dauri gurbatin yana bako to asana nara amran to mu ma yanzu addinin ya dawo bakon to asana nara amran ya kusata muga al'amari ya dibu lahul mahaya wanda kusa ku za su yi murna da shi bada al-islam ghariban wa sayaudu ghariban duba lil ghuraba madalla da bakin da za su tarar da addini ya zama bako to mu ma daga bakon tattasa za mu zama ‘yan gari a cikinsa.
متاجا أدين الحق أصبحت مكا فآدى غريبا وبالغدوة القصوى Mata ja addinin haƙƙi ko yaushe addinin gaskiya ya zo asbaha sai waye gari damigan yana mai ratsantsane ƙarya ga baki ɗayanta yana cikin haka kuma fa'a da gariban sai ya koma baƙon kuma wa huwa fil udwatil quswa yana can gaba mafi nisa kuma sannan sai taimako ya zo masa نسائل ربا جل عزة ديننا ويدمغ أيضا جارة الآخرة الدنيا sa'ilu rabban muna roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala izzata dinina Allah ya ɗaukaka mana addinin Amin.
waye da magu Allah ya ratsantsane aidan dukkan ƙarya jaharatan a fili akhirar duniya har ƙarshen duniya صلاة وتسليم عليه ربها سريعا بداع المرتبى سنة الأقوى salatin salati ce wata silimin da gaisuwa alayhi abu sagare ta arabiha sari'an in ga abubuwa suna tafiya da gaggawa na cigaban addinin musulunci Amin.
jahil mustafa saboda alfarmar abin zaɓi a sanadar akwa wanda yake shine madogara mafi ƙarfi عليه صلاة من سناء ربها جميع الذي أهوى على وفق ما أهوى Sala- eh, mm, menene?
عليه صلاة salatun salati amin sana'a daga daga haskenta ya tabbata alayya a gare shi arabiha jami'an ladhi ahawa Na'am.
in ga duk abin da nake so yayi daidai alawa fiqi ma ahawa daidai da abin da nake so فمن لي بتبليغ السلام إلى النقى فيا جسم ما أبنى ويا دم ما أجرى sai ya ce famalli wa zai lamince mun bi tabligi salami da isa mun da gaisuwa ilan ila ilan naqa zuwa wadin naqa nan kabarin annabi yake ni bi rawdan manzon Sallallahu Allah alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ya jismu ya wannan jikinawa ma azma ma abuna mamakin rame wannan jikinawa wa ya damu ya wannan hawaye ma ajra mamakin kwarara ki saboda manzon Allah سمنت له سرد المداء راجيا أبو لا سدائي وزيادته الحسنى aminci lahu na samu lamuncewa daga gare shi sardal mada'ihi ina mai ina- ina mai rera yabanni gare shi rajiyan qabula sana'i Na'am.
sannan kuma ina mai kaunar Allah ya karbi dukan yabona gare shi wa ziyadata da da da dadin nan wal husna da irin ganin nan na kurukuru da Allah a jal- a aljanna انكلامي وأنقاسي وترسي ولقلقي تعين لأمداه هنيني إلى اللقيا ilani kaga alƙalin mana wa an ƙasi da tawaduna wa irisi da ta- da takadduna wa laƙolaƙi da harshe na ta hinnu dukkaninsu suna bege lima- li- li- li'amdahi Na'am.
wato ga- ga- ga- ga yabanni na hanini ni koyaushe nishi na ya tabbata ilan lukuya zuwa gama- gamuwa da masoyi رجوت من الممدوح فوزي بالتي تكاثر عنها المادهون ولا غروا sai ya ce rajautu ina kauna min al-mamduhi daga wanda nake yabo shine manzon Allah Sallallahu ina alaihi wasallam.
kaunan fauziya wato rabona billati taqasara an al-madihuna abani fiye da abin da masu yabansa suka bani na fi so a bani fiye da nasu balagarwa ba mamaki ya rasulullahi idan kayi min haka سلام على الهادي ببدء ومختم سلام على المختار كدما ولا شروا salamun aminci ya tabbata alal hadi abu same suna hadi bi badiyin a farkon al'amarinsa ko maktamin da karshen al'amarinsa salamun wata gaisuwa da ta tabbata alal muqtari abu sa abin zabi kidman abu wato tumba wuri wala sharwa ba shi da nabiyu تيمم قلبنا وأمد زائنا وجسمي مع الأجسام أشدد بما ألقى sayan mama kalbi wato zuciyata ta horu nawa ahmada zuwa katarnin ahmadu sallallahu alaihi wasallam za'inan ina mai maraita a zuwa gare shi Na'am.
wa jismi kaga jikina mal ajsami ina tare da mutane ina gogormaya ana turore ni da ni a wajen ziyarar manzon Allah ashidid bima alka kai kai mamakin tsananin abin da nake gamuwa da shi a wannan yayi ثنائي عليه قوت قلبي فإنني حياتي على التهيام والشوق والذكرى sana'i dukan yabona ya tabbata alaihi ga gare shi sana'i din utu kalbi shine abincin zuciyata fa innani cewa ni hayati tsawon rayuwata ba zan gushe ba ala tahayami a bisa bege ga manzon Allah Sallallahu wa alaihi shauki da shauki wa zikira da ambatansa خليل سوى من هبني لوداده جفاني جهلا فشكي إلى to الأشقى ba baitin da yake faɗa ba yace yace yace yace yace eh, man habbani duk mutumin da yace yana so na yawa ha ba dan ina son manzon Allah ba to to ko yace jafani yayi mun wawa ban ban yafe masa ba fa shaqi ila al-ashqa saboda haka shaqi hada shi da matsi- matsiyata shaqiyai ma'ana san da kake wa shi Ibrahim wai dan san manzo Allah ne ko ka dan san dan hotansa ne ko ka dan ilimin sa ne ko ka dan wane nan san ko dan menene nan sa a'a shi baya so ka so shi dan komai sai dan yana san manzo Allah yace khalilu badadi siwa man habbani li widadi inde ba wanda ya so ni dan ina kan manzan Allah ba to jafani ya mu
جهلا jihar afili ba ta koyi ba wata fa shaqiyu to shi ya zama shaqi ila aska ide can da shaqi ya irin sa سبحان الله saboda haka mu so shehu ibrahim dan yana san manzan Allah No.
shehu muna san ka dan kana san manzan Allah muna san ka dan kana san manzan Allah muna san ka dan kana san manzan Allah radiyallahu anka ذكرت الذي من ذكره ووداده فبالي وقتي والمدينة والبلها shehu yace zakartu na ambaci na ambaci allazi min zikrihi wa widadihi safali wa waqti wanda saboda ambatansa ne da soyayyarsa lokaci na ya zama mai tsarki wal madinatu hakanan madina ta ta zama mai dadi wal badaha da kuma kwarurrukan maka ظلام وداد غير حب محمد عليه صلاة آخر الدار لم تمها to wannan kuma ba da da elbisawa ake elbis talakan soyayya ba dan ba Allah ba Na'am.
kace yace widadun duk wata soyayya gairu hub- hubbi muhammadi ba soyayyar annabi muhammadu ba zalamun wannan duhu ne aikin banza ne kullu suhubatin la lillah akhiruha inna lillah da abotar da aka yi ta ba dan Allah ba to a ƙarshen ta za ka gana ku raba su ku raba su ku raba su to to shine widadun ghairu hubbi muhammadin zalam soyayya ba soyayyar ba dan soyayyar manzon Allah ba kowace irin soyayya ce karshen ta duhu ne amma soyayyar annabi tana farawa da karamin haske ta kare a a babban haske sai ta tsara ka da manzon Allah Sallallahu sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu ita Amin.
Mm.
Alaihi salam.
Na- mm. Mm?
عليه alaihi salatun Ah, okay.
salatun Allah ya tabbata gare shi tum lan tumha kada a shafe ta akhirar dari har zuwa karshen zamani غرام إلى غير الأمين سفاهة عليه صلاة كل وقت بها نهيا ga wani nasin kuma zaramu kaga mutum wai yana bege yana dimuwa yana zama majnuni akan son wani abu ila gairil amini in dai ba a cikin annabi Muhammad bane Sallallahu safahatun wauta banza ne سبحان الله kai shi wannan saka masa alhamdulillah ya ba mu tarbiyya wanda ya kamata mu dauka mu rika dauka mu tafi wajen annabi har yanzu ba mu dauka yanda ya kamata ba eh yace alaihi salatu amince tabbata a gare shi kullu waqtin wato ainihin dukkan lokaci na haya a raya mu biya saboda sababin salatin انشفائي صلاتي مع سلام كلاهما عليه وعذابهم الدولة الكبرى shifa'i wato waraka ta ni a cikin al'amura na salati yin salati salati na ga manzo Allah ma salami tare da tare da gaisuwa ta gare shi kilahuma waɗannan gabaki ɗaya shifa'un shifa'i sune warakata alayhi salatun aminci alayhi salatun aminci tabbata alayhi a gare shi wa ashabin da sahabbansa kuma daulatul kubra sune daula wadda aka yi ta wadda ta kafa daula wadda ba a taɓa yin irin ta ba a duniya ta musulunci alhamdulillah Allah kada lafiya lokacin yayi Lokaci yayi.
alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الأنبياء والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
alhamdulillah to sai mun kike wannan ba karatu ba ya sauri